shafi hudu wasu
الميتات
الميتات والمسكنات كلها نفسك
to wannan kun kun lura da karatun duk magana da ake har yanzu can ya gaya maka mai tafi alami na bisa ko wannan kuma shi canza shi kawai sai shi almani da alkawa matattu wal muskira da abubuwan da suke sa mayu kullu hadukan sanin jisatin da sani kaga ya gama maka magana amma zai waye waɗanda matattu ne amma ba ta yi samu sai shi إلا الدواب الماء sai dabbobin ruwa dabban da yake rayuwa a ruwa shi ko ya mutu ba na ya saba ne za a ce
وما ليس له نفس سائلة da abin da bai da jini mai gudana ya faɗa maka can shi ma idan abu ya mutu bai da jini mai gudana a jikinsa can ya ce maka kar kamlati ko a can to nan bai kawo ka kar kamlati ba tun da ka riga ka san shi
وأجزاء الميتة نجسة juzu'in matacci na dasa ne kamar misali aka yanke mutum yatsa ai yatsa daga inda ya rabu da jikin mai shi ba rai tare da shi shi ya zama kamar gawa to shi ma juzu'in mataccen nan ya zama na jisa
إلا الشكور ومشبهها kamar dai من a sha'awar الشعور gashi shi gashi ai bai jin zafi tunda ba rayuwa a kansa to sai ce sai dai shi daga jikin mutum aka cire juz'i ne daga jikin mutum amma tun da za ta wal hayat rayuwa ba ta sauka a kai toban da shi shi ba zai sami ومشبهها من الريش da makamancin ta mina rishi daga gyawaska ma'ana gyawaska yanzu kaga gashin kaza akwai rishu akwai zagabon rishi kaga akwai kara a tsakiya sannan da gashi da gefe da gefe to rishu wannan gashin da gefe in ta kama kaza ta tsige wannan gashin ba za ta ji daɗi ba amma in ka tubo daga ƙasa za ta ji daɗi. to wannan gashin na gefe shine rishu wannan ba da nisa ne
وفي طلب القرآن karni wa sulfi wa harbi da akwai sabanin malamai fi tsarafi a cikin gefen alƙarni kaho yanzu kahon dabba can ƙarshen samun tsinin ba rayuwa ce idan ka yanke ba za su ji zafi ba. to amma an ka taɓa tushen ba wa sulfi da kurba kumba na ka dinna idan aka zo ana yanke maka kumba ai ba ka jin zafi amma in aka wuce wanda ya fito din nan aka kai inda nama yake ma za ka ji daɗi wani aji haƙorin giwa shi ma in ka tumbuke duka zai ji daɗi amma can sama in ka yanke ba zafi shi ne suka ce to tun da abin ya haɗu da na jin zafi da wanda ba jin zafi da da kuma kai sabanin ba da shi ya zama da can ko ba da nisa shi sa aka so ba a so a yanke ko ba a cikin masallaci saboda wannan khilafin ne
وما بني من حي فهو ميت duk abin da aka nisanta shi ma'ana aka yanko daga matacce ya zama matacce
وفي الطهارة jildi ya zama ya khilafu a cikin tsarkin akwai sabanin malamai a tsarkin fatan da bin jimali da jima to kaga inda ake samun sabanin hadisi da duka hujja ya ce fatan matacce ne shin in an wanke zai zama mai tsarki ko ba zai zama mai tsarki ba akwai khilafa malamai amma in ka ji hadisi za ka gaba haka ba imam ya taɓo cewa ya ga mushi a juji ya ce me yasa ba za ku yi amfani da fatan ba ai ruwa da baka ruwa zai tsarkake shi kaga a hadisi idan dabba ta mutu a cire fatan a yi a je mai ayi amfani da shi amma a nan sai ce da lamu akwai sabani cin da tsarki ko ba tsarki
وسوء الحيوان وأبى raguwan alhayawani rayayyu hayawani mutum ne ko dabba ne wa rabuwa zai da zumansa ɗahirin mai tsarki
إلا ما يتناول النجاسة sai dabban da yake cin najasa
فيكره إلا ما كان على haɗawi على فيه نجاسة sai dai idan najasa to najasa kane ya kasance a lafihi bisa bakinsa duk dai maganar karatun ne ɗahiratan mutlaqan
fayakun hukumar sirri a hukuncin raguwansa sai zama hukuncin ma hallatu na jasatun abin da najisa ta sauka masa
waya jibu gasar inayi min wulogin wulogin kalbi to wannan kaga duk a karatun da aka yi ba mu shi a baya ya shigo da mu wajibi ne a wanke ƙwaryar ruwa min wulugin kalbi daga lallagin kare bai lallage al'adan kare in ya sa hanci a ƙwarya sai ya dinga kaɗa fa hancin fafafafafaf haka to idan kare ya zo ya sa halci a cikin kwanon abinci to wanke shi ya zama wani sama a so bakwai to shi sa in ka je mutum sadar shi kar ka fara tunanin ka sha to ai ni ban ga wani da ya sha sai ce maka ta abu da ne don ibada kawai ba wai don karkin ba haka dai annabi ya ce a yi idan ba a kare ya kada hanci a cikin ruwa farfar farfar to wanke shi so bakwai ana ka wanke na farko ka rufe ruwa ka daure ruwa ka daure ruwa ka daure har so bakwai amma kar ka dauka cewa me yasa aka yi haka haka dai annabi ya ce
wa fi ilhaƙar yanziri bihi wani na da gairin mai wani jima'i kuma fiye da damu akwai sabanin malamai fi ilhaki a cikin riskar da alhanzar shin kare idan alhanzar shi ma ya kaɗa hanci shi ma za a wanke so bakwai ne akwai sabanin malamai wani na gairin mai sannan shi wancan ƙwarya an ce ƙwaryar ruwa ne in kare ya kaɗa hanci shi aka ce ka wanke so bakwai to idan ba da ruwa ne ba shi ma akwai sabanin malamai wani intifa'i to a yi amfani da mafi da abin da ke cikin ƙwarya ko abin da karen ya ce rage idan ba ku kai sabani wala yilaba fi najasati dami masuhi ba sabani a wajen malamai a cikin zamo wannan jasan jini mai gudana jini dai in za a yanka a wace jini ya gudana tabbatacce na jasan
wal awra wal awwatu wal wal'abasu abrasu wal'abuwalu wal'awanu wal'maniyu tawali turo su suka wato bayan gida kaga akwai na mutum akwai na dabba akwai na kaji shi gama su gaba ɗaya ce a abuwa su wal abuwa da baululuka akwai bolin mutum akwai bolin kare akwai bolin jaki da sauransu wal maniyu mutum yana da mani dabba ma yana da mani to maimakon ya ce maka wannan haramun ne wannan halal ne ya ce tawabi wankan masu bin juna ne idan abin ya halatta bawalinsa ya halatta idan abin ya haramta bawalinsa ya haramta na dan adam dama ya riga ya gaya maka dukkan abin da ke fita dan adam zai ce tawabi'un masu bi ne kawai
illa an yanqadha al ma'qul ma'qul min najasati sai canza ya sai sai dai idan wanda ake shi dabban da ake shi ya zama yana kalatar da nisa shi sa ake faɗa cewa kaza wanda ake cewa kashinta na nisa ne kazan gida ne domin ita kazan gida takan sa baki a kashi ko takan ce amma kaza irin wanda aka kewaye irin da turawan nan ana ba su abubuwa mai tsarki kashin su ba na nisa ba ne amma kuma cin najisan da kaza take yi bai sa naman ta ya zama najisa ba najisan ta ne ya zama najisa shi ma dalili dan ta ciwo najisa ya shiga cikin naman
fayazi surahu wa bawluhu lahum sai toro san sa wato bayan gidan sai zama najisa da bawlin sa la laham amma ban da naman sa wa fi labanihi wa baymihi wal ramat najasati wal mustahjari min al khamri ni awani ya khilaf ga wasu abubuwa na wanda aka samu sabanin malamai su najisa ne su ko ba najisa ba ne labani nonon dabban da yake cin najasa din shi ma zai zama haram ko haram wa baidi haka nan kwansa zai zama halal ko haram wani malin da ji su tokan najasa kamar najasa in ya koshe ai za a iya kona shi ko to wanda aka kona nan shi ma ya zama najasa yanzu kamar jujiya akwai kashi iri iri akan kona shi a kwashe shi to shi ma ya zama najasa bayan an kona wal mustahjar min al khamr da wanda ya zama dutse daga giya kamar dutse misali kamar kunu mai kauri in ka bar shi ya dade ya dade zai bushe ya zama kamar dutse sai aka yi giya burkutu kamar kunu ne sai aka bar shi sai ya bushe ya zama kamar dutse wanda ka kai da shi ma zai zama kamar haka to tunda ya tashi a can wannan ruwan ya koma kamar dutsen shi ma zai zama na jisa ko ba zai zama na jisa ba khilafin akwai sabanin malamai
وبني adami آدم la khilafa لا خلاف amma dan adam in dai dan adam ne ba sabani kowane dan adam ba sabani a cikin najasuwar jininsa na bawalinsa
والأزرة da turozonsa والدم da jininsa وشهبه da shirkihi da makamantansa ولقيه المتغير kamar da karatun da muka wuce wal qai'u amai آه.
almutaghayyir wa hali ta'am min jirkita da halin abinci Ah, amai kala biyu akwai aman da yanzu ka ci abinci yanzu ya fito za ka ga ga launin da ka sha ko ga kunun da ka sha bai jirkita ba to wannan najasa ne ba najasa ne amma idan ya wuce ya dade wanda da fitowa ma za ka ji yana royi to ya tashi daga nan ya zama najasa
ولا خلاف في طهارة الدم والمصاب والمخالف والغلط ba sabani a wajen malamai a cikin tsarkin hawaye hawaye ne ke ruwa in ruwa ne da tsarkani walmusafi kaki kaki din nan khaf shi ma da tsarkani mukhad majina shi ma da tsarkani wallabani da nono da tsarkani in dai waɗannan duk sun fito daga ɗan adam hawayen ɗan adam kakin ɗan adam majinan ɗan adam dukkansu da tsarkani
والمشهور نجاسة ميتة amma mashigorin magana منيه maniyin ɗan adam na wannan najasa
وهل ينجس بالموت قولان shin yana zamawa najasa shi ɗan adam in ya mutu ƙauna ne akwai najasa والمسك طاهر almiski zahirin zazzarka ne me yasa ce almiski zazzarka ne asalinsa ana samu daga dabba ne to sai aka ciro a cikin shi shin almiski nan ya yake ce kai zazzarka ne
وإذا ماتت فأهرت فأهرت a wani hawa fi zaiti karatun dai da ya wuce idan ɓera ya mutu ko abin da ya kama da ɓera wani ne wani hawa fi zaitin a cikin mai ayusam ne ko kitse kitsen nan jami'in sandarare kaga kamar sha- man shanu yana sandarewa man kaɗe yana sandarewa alayyadi yana kaɗe kaga kamar man gyaɗa shi ba ba to sai dabba kamar bera ko wani kamar bera ya mutu a cikin mai ko kitse sandarare to wani Nahu.
da makamancinsa دون حسب ما هذا ɗauki mushin da ya mutu a kan mai ɗin sai a jefar da shi in sandarare ne wa ma haula sai a reda abin da ya daura da wannan mai ɗin sai a jefar da shi وفي ماله ينسو wannan in ya zamo sandarare kenan kamar ya zamo kamar man gare ya zamo kamar man shanu wanda yake sandarare to amma in narkakke ne fa yanzu su ya zama na isa ولا يدور أواتي a wani alhamdulillah bi gasriha kwali yanda ake shan giya kasan duk wanda ya san inda ake sai da burkutu za ka ga da kokoshi wanda suke jiwa suna da to shan ruwa na wani na na na tsarkake shi shine sha'awanin hamri korin giya kori yanda ake shan giya bai tsarki bi gasriha a sa ruwa a wanki ba zai mai shi da tsarka ويرمي سجيل كالسيف mubalagatin masiri mubalagatin masiri to abinda zai sa ya karki matuƙar shafewa ya iso fi sakiri a cikin gogewa ka kankare ka kankare wannan tuwo-tuwon da yake jikin ƙaryan ƙarfi da aka zuba wa mutum shi ne kawai ba ruwa ba sai an kankare shi ne can mubalagatin masiri matuƙar shafewa ya iso fi sakiri a cikin gogewa ka saifi kamar takobin da ya cuɗanya da jini shi ma ba ruwa ba ka sa ka goge jini ka goge jini zai zama ƙarfi الحمد لله
Fasman, almanita duka matattu duk abin da aka kira mana wani muskira da abubuwan da suke sa maye kun doka dukkan na jisa tun daga sani illa da wahaban na sai dabbobin da yake ruwa to dabban ruwa dabban da yake rayuwa a cikin ruwa in ka je gaba zai ce wa in ɗalar hayatu wa mai bari ko da ya kan dake a daga yanzu ka ga kaman kana an ce ba kwana a ruwa amma dabban ruwa ne shi ne wannan can kaman kwaguwa kaga dabban ruwa ne dabban sarari ne sai ce to in dai sunan wannan dabba dabban da yake rayuwa a ruwa ya mutu ba wai karka ɗauka sai kifi kawai dabban da yake rayuwa a cikin ruwan kawai da barka ne amma dai salamu nafsun sa'idatun abin da baya jini gare shi mai gudana shi ma barka ne wanzawar maitaci juz'in matacce ma'ana abin da aka yanko a jikin matacce hukuncin su ɗaya da mataccen da jisa ne illa sha'uwa sai dai gashi ma'ana kenan da mutum zai mutu a yanki gashin jikinsa to wannan gashin ba na jinsa ba ne saboda ba rayuwa tare da shi wani shi bin hadami kama da ita yana rishi daga jawaska mafi zarabin kanafi wa zurfi khilafu akwai sabanin malamai cikin tsarkin gefen kawo wa zurfi da kofatu wal ali da hakori kofatun akwai a yakan yi tsawo na ji a samu na ba sassare mata ko ba ta jin zafi akwai sabani shin da jisa ne ko ba da jisa ne amma ubina abin da aka nisanta aka yanko min hanyar daga rayi wani matacin shi matacce wafi da hara cikin jihabin jima'i da damu akwai sabanin malamai a cikin tsarkin fatanta bin jima'i da jima shi an je mai fatan matacce zai zama mai tsarki ko ba zai zama mai tsarki ba akwai sabanin malamai musamman hayawa ne raguwan dabbobi wa rakubu da zubansa ɗahirin mai tsarki ne illa ma ya tana wani najasa su zai dabban da yake cin najasa yake ɗaukar najasa bai tsoron sai yake ya zama makaroni kenan in ba a ga najasan a bakinsa ba illa ma kana ala fihi najasatun sai abinda najasa ta zamo akan bakinsa zahiratun mabayyaniya to bai yakunu hukmu sorihi hukuncin rabuwansa zai zamo hukmu hukuncin ma'allatu najasatun abinda najasa ta sauka masa wanke magasulin ina ya wanke kwarya ya waje ba mai mulugin kalbi daga lallagin kare shi ne kada halci a cikin kwarya ilma a cikin ruwa sau an so ba fi ilhaƙilin yanziri bihi wa ina ya gairin mai ilamun akwai sabanin malam a cikin riskar da alhanzar ma'ana an haɗa alhanzar da kare a cikin hukunci ɗaya yadda in kare ya sa baki a cikin kwarin ruwa a wanke so bakwai akwai sabanin malami kuma kwaryar da aka ce kwaryar ruwa wani na ilairin ma za a riskar da ruwan da ba na kwarya ba na abinci shi ma a wanke so bakwai wal intibai ma fi ai amfani da abin da yake ciki shi ma ki damu akwai sabani amma wala khilafa ba sabani fi najasati a cikin najasuwan addami jini almahsusi in jini dai yana gudu za a yanka ya gudana ya zama najasa al'awa turo su suka wato bayan gida kasassaki na mutum ko na dabba wal abwal da baulun duka wato fitsari iri iri wal mani da maniyoyi da mutum ko na dabba tawabin masu ne ma'ana tawabin dan abin ya zama tsatsarka baulinsa da najasa sai ya zama tsatsarka in ya zama najasa baulinsa da abin ya zama najasa illa yi tabazzar ma'akul sai dai idan dabban da ake shi ya zamo yana kalace ma'ana yana cin najasa yana jasa cin da najasa saboda haka fahimci tsoron tsoro bayan gidansa sai zamo najasa ba bawulu bawulin su sai zamo najasa amma la lahamu guban da namansa wa fi labanihi wa bainihi wa ramadin najasati wal mustahjar min al khamri fi awaniya khilaf akwai sabanin malamai a cikin najasuwan nonon dabban da yake cin najasa ubailihi da kwansa wa ramadin najasa ce akwai sabani cikin tsarkakuwan tokan najasa wal mustahjar da mai dusantuwa wanda ya zama dutse ma'ana ya san dare min alhamdu daga giya fi awani a cikin gurin da akwai sabanin malamai na jisa ne ko ba najasa bil alami a dan adam kuwa la khilafa ba sabani fi najasati a cikin najasin bawalin dan adam wal'azirati da tsoro so kashin dan adam ke wanda mai da jinin dan adam mashirki da makamancinsa wal qawmu amai al mutaghayyir mai jirkita an halin ahamin halin abinci shi ma najasa ne amma wala khilafa ba sabani fi taharati a cikin tsarkin addam hawaye wal musaki da kaki wal mukhadi da majina wanda bane da nuna dukkan su tsaka ne da dan adam mai mashhur mashhurin magana najasa tunani najasa dan adam kaga da amani dan adam najasa ne amma shi ma ba kaman najasa kaman na bawani ba ne in ka koma hadisi za ka ji sai na aisha ta ce ni kan kankare ma annabi sallallahu alaihi wasallam mani da ya bushe a cikin tufa kankare ba tare da na sa ruwa ba ya je sallah da shi wani lokaci kuma a sa ruwa na wahal yanjisu bil mauti shin dan adam zai najasu da mutuwa kauna ne akwai zance wani misku alimiski ɗahirun da tsarkani iza ma ta faɗatu idan bera ta mutu wani abuwa da kaman bera ɗin don wani dabba ne mai kaman bera mai jini a jiki ya mutu ni zai tana cikin mai hausan ko kitse ba to ba samnan duk man da yake sandarewa jami'in sandarare wani abu da makamancin sa dore har a jefar da koshi sannan a jefar da ma hauna abin da ya dauranci wurin domin lokacin mutuwan nan akwai yawon da zai fita ko menene da sauransu sai a gare an cire dabban abin da ya mutu din sai a re da bakin wani har inda ake ganin na son ya tsaya mafi mai in ko narkakke ne narkakken mai yanzu su zama na jasa wala ya ƙoro a wani kamar ƙorin da ake shan giya bai tsarkakuwa bi gasliya da wanke ta da ruwa wai kafi mubalagatul masikaiwa matukan shafa ya isu fi sakila cikin gogewa ka sai kamar tako ya yi Então, não pode. Vai também. Na'am. Da tsarka ne. A'a bai ba. Ba a tsarki da yawo. Wanda ake nufi yawon da ya tsarka ne. ko kana cikin sallah hawaye ya fito tsantsar kare kana cikin sallah kaki ya fito tsantsar kare kana cikin sallah majina ya fito tsantsar kare sabani in boli ya fito sallah ya baki wanda suke yi amma a sa yawo a yi tsarki da shi a furari da ruwa tsira mai zai mutu a cikin mai wanda ke sai haka to narkaki shi ko wannan zubarwa za a yi kuma shi ake magana yanzu idan bera ya mutu a cikin mai man ba ba ba narkaki ba yan sandarare ne a cire beran a jefar are da abin da yake kusa da shi a zuwa sauran a yi amfani da shi amma idan man ya zamo narkakke ne duk abin da ya fito a halin mutuwa a jikin waɗannan wannan beran ya na shi dukkan man sai amfani ba za a amfani da shi
في في السقيل كالسيف مبالغة المصر can mafarin karatu mu ba da gafin masu kaiwa matuƙa cikin gogewa ya kafi ya isu a kan ƙwarya ɗin ba wankewa ba gogewa kan kare ga saifi kamar takobin shi ma inda ta sa ya same shi ba ruwa ba kaiwa matuƙan gogewa nan shi ne a ba wani dabba ake nufi shi jini kashi biyu ne akwai jini sannan rayu kamar saifa saifa a cikin dabba ai da ganin jini ne hanta jini ne to wannan da ba na nisa ba ne za a ce amma jini kowane iri wanda in an taba shi zai gudu zai gudana na mutum ne na dabba ne na nisa ne in ba kamar wanda aka ce maka an yi rangwame kamar jinin haila ko jinin biki shi ne aka ce an yi rangwame shi ma akwai hanyar hanta sai fa duka ai jini ne sandararre halar ne shi sa ke gasawa ake ce sama a cikin ƙarƙin ƙaho da kofato da haƙorin giwa akwai sabanin malamai shin halal ne ko ba halal ne haƙorin giwa kwatancinsa da ƙaho da haƙorin giwa shi ma yi kaman ƙaho ne ko da kumba na mutum ba alinsa ba zafi ba alinsa akwai zafi kamar yadda in ka kama akuya yanzu ka rage mata kofato sama-sama ɗin ba za ta ji zafi ba kamar yadda kai ma in ka kira mai yanke kumba ya yanke maka saman in bai kai wajen nama ba ba za ka ji daɗi ba haka nan in ka kama akuya ka tantsi nan ka falle ka samu wani abu ka yanke bara da zafi ba haka nan shi ma haƙorin giwan ƙawon giwan in ka yi can sama ba zai zafi ba shi ne malamai suka ce to shin shi ma tun da rabin shi da da rai rabi ba ne shi ma tsarka ne ko wanda jasa ne ke lamu akwai sabani Yeah.
وإن غير الماء والانتفاع بما به خلاف Gilafin. To an ce maka idan kare ya sa hanci a cikin ƙwaryar ruwa ya kaɗa za a wanke su bakwai ƙwaryar ruwa. Sai ce to idan ƙwaryar ba na ruwa ne ba ba shi ma an haɗa shi da wancan. Kuma in ƙwaryar abin da shi karen ya sa baki ya ci ya rage a ya amfani da sauran? Ina ba ku sa wani.
eh, kamar yatsan mutum da aka ce in an cire ya zama na yatsa in kana da alula ka taɓa yatsan da aka cire alula ka ta kan da ke Ba wai inda aka cire ba. waɗanda aka wanda aka gutsura aka jefar shi ake yi. ba wanda ya saura wanda ke wanda aka jefar din a wanda ake yi wannan ka taba da jisa ka wanke hannu kawai ba ya zama da jisa ka wanke kashi ba yanzu da za ka ɗauki mushi ba ce ka wanke hannu ba ko da za ka ɗauki kashin mushi ba ce ka wanke hannu ba shi dai abin da jisa ne kawai ma'ana ba ka ci ba ka amfana da shi shi kenan